الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسنا عشرين ترى kwanan wata sha uku ga watan jimadal ula shekara ta 1440 wanda ya dace da ashirin ga watan oktoba shekara ta 2019 ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan karatu namu na مختصر زاد المعاد لشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihyawu sunna da ke kofar nasarawa cikin birnin kano najeriya za mu kammala magana da muke yi akan abin da ya shafi juma'a da ranar juma'a wanda al-mufrud ya kamata yau mu fara ne akan salatul idaini hadiyu sallallahu alaihi wasallam fi salatul idain so za mu kammala juma'a din insha Allah kuma sai mu shiga idain inda sauran lokaci idan za ku yi tunawa a cikin abubuwan da Allah yake banci ranar juma'a da shi cikin abin da muka faɗa akwai wani lokaci da Allah madaukin sarki ya ware kamar yadda manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa sallama hadisai ingantattu idan mutum ya dace yana roƙon Allah a wannan lokacin to duk abin da ya roƙa Allah ya karba to yau za mu fafata ne mu gano wani lokaci ne wannan mana wani lokaci ne da na bonus ne wata alfarma ne wata falala ce Allah ya ware saboda matsayin juma'a ya ware wannan lokaci duk wanda ya dace in dai ya yi addu'a duk abin da ya roƙa in dai musulmi ne shi to Allah ya karba abin da ya roƙa kaga insha Allah ina ga ya kamata mutum ya kokari ya gane wace rana ce a wani lokaci ne wannan na farko dai an takaice mana a juma'a ne cikin juma'a ne na biyu yanzu a juma'an a ina za mu nemi wannan lokacin kamar daren lailatul qadr ne aka ce yana nan a watan ramadan mun san a ramadan muke nema to a ramadan din sai aka ce a goman karshe zance mai yawa ya ce a goman karshe to goman karshe ma aka yi ta fafatawa wace rana ce daga cikin maganganun malamai wanda suka yi bayani akan lokacin da ake tsammanin shine wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa su ne kamar haka a wancan satin mun gaya muku suna cewa babu ma wannan lokacin gaba ɗaya tun a zamanin annabi da aka yi ya ƙare wancan ra'ayi ne na farko amma ra'ayin ba shi da ƙarfi ra'ayi mai ƙarfin shine akwai wannan lokacin har yanzu kenan har bayan annaba akwai shi sallallahu alaihi wasallam to shine sai suka ce wace rana ce ai wace wani lokaci ne akwai riwaya daga Abu Huraira shi yana cewa wato tun daga ranar juma'a da alfijir ta keto a wannan ranar juma'a har zuwa faduwa fitowar rana fitowar alfijir fitowar rana fitowar alfijir tsakanin fitowar alfijir da fitowar rana wannan lokacin sannan kuma ya sake cewa da bayan la'asar zuwa faduwar rana kina wannan tarwaya ta abu huraira ya zaɓi lokuta guda nawa biyu kenan ana so mutum ya tafafata ibada da addu'a da roƙon Allah duk ranar juma'a daga fitowa alfijir har rana ta fito sannan kuma daga faɗo daga fito daga daga daga wannan ba ni sunan shi tun daga sallar la'asar har zuwa rana ta faɗi wasu malaman suka ce a lokacin sallar azhar ne wajen zawali ne ranar juma'a daidai lokacin da rana ta yi zawali ta kauce daga tsakiya farkon lokacin azhar kenan haka ibn al-munzir ya faɗa shi kuma ya ruwaito daga Hassan al-Basri da kuma Abul Aliya lokacin da rana ta yi zawadi ra'ayi na uku suka ce lokacin da ladan ya yi kiran sallar juma'a ba kiran sallar wanka ba kiran sallar juma'a a daidai wannan lokacin ne ana so a rinka yin addu'a a wannan lokacin ibnul manzir yake cewa haka na na aisha ta faɗa abu na hudu wasu suka ce lokacin da liman ya zauna akan mumbari daga fara hudubarsa daga hawa kan mumbari ko zamansa na mumbari har ya sauka wannan ma riwaya ce daga hassan al-basri lokaci na biyar abu burda ne ya faɗa ya ce Allah ya zaɓi lokacin sallar juma'a a kowane gari ko ko kowane jama'a akwai lokacin suke sallar juma'a to wannan lokacin da ake juma'a da yan karfe ɗaya da rabi da yan karfe ɗaya da yan karfe biyu lokacin dai da majoratin al'umma suke sallar juma'a to wannan ne lokacin addu'ar ake so a fafata wasu kuma suna ganin cewa daga lokacin da ta yi zawali rana ta yi zawali har lokacin da za a haƙiƙa da kamati sala ne daga lokacin da rana ta yi zawali har zuwa lokacin da rana za ta yi za a ƙarƙa kamati sala wannan in an yi addu'a Allah baya juyar da addu'a wannan lokacin akwai ra'ayi na bakwai suka ce daga fitowar rana in ta yi shibiri ɗaya taƙi ɗaya tana fita tana fita tana fita tana fita tun daga wannan shibiri ɗaya har ta kai zira'i lokacin da rana ta fito daga fitowar ta zuwa zira'i a wannan lokacin ne tun da dama annabi ya ce lokaci ne ƙarami ra'ayi na takwas suka ce daga sallar la'asar zuwa faduwar rana kamar yadda abu huraira ya faɗa da abdullahi bin salam da tawus duka daga ibn munzir wannan shi kadai ne lokacin haka suka ci daga la'asar ana idan da sallar la'asar har zuwa faduwar rana lokaci na tara suka ce awa ƙarshe ta bayan la'asar awa ƙarshe ranar juma'a a bayan la'asar last hour sai ka auna ka gani ranar juma'a yaushe ne ne awa farko yaushe ne awa abin nan karshe daga zuwa faduwar rana to wannan lokacin ne wannan ra'ayi ne da yawa daga cikin sabon annabi suna da wannan ra'ayi na ranar juma'a a ƙarshen rana la'asar likis lokacin da rana za ta faɗi dinnan da yawa daga cikin sabai sun ɗauki wannan lokaci lokacin addu'a ne da in an yi addu'a Allah baya juyarwa karka manta kana ta aikawa kace a taimaka ma da addu'a ko haka ne yawwa to sai ka kwari ka nemi irin wannan lokacin kuma kana da wasu bukatunka masu muhimmanci da kake so Allah ya biya maka to kai faki wannan lokacin in Allah idatar da kai kana jefawa shikenan Allahu akbar Allahu akbar wasu ka ce daga fitowar liman ana ganin liman ya fito zai hamun bari har zuwa idan da sallar juma'a wannan lokaci ne a ta addu'a ra'ayi na sha ɗaya suka ce a raba ranar juma'an kashi uku to lokaci na uku ne a sa'atu salisatu minan nahar haka imam ibn qudama ya faɗa cikin muguni ra'ayi na na gaba shine a waɗannan kafin mu ƙarasa rayukan malamai sun faɗi me yafi inganci ne zancen da yafi inganci yafi ƙarfin dalili zance ne guda biyu zancen farko daga zaman liman ɗin nan ba yana zama za a fara hudu ba ba to daga zaman liman har zuwa idar da sallar juma'a lokaci ne na wannan addu'a duk wanda ya samu damar yin wata addu'a a wannan lokacin har zuwa idan da sallah to yayi sun ce akwai hadisin imamu muslim hadisi ne sahihi na abi burda ta ibn abi musa cewa abdullahi bin umar yana faɗa cewa babansa yana ba da labari akan wannan lokaci ya ce hiyama ya ji annabi yana cewa hiyama baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda sala daga liman yana hawa dinnan ladan yana kama kiran sallah har zuwa idan sallar juma'a wannan lokaci ne na wannan karban addu'a din Allah yana karban addu'a kuma akwai hadisi inna fil jumu'ati sa'atan la yus'alu la yus'alu Allah la la yas'alu Allah al'abdu fiha shay'an illa atahu Allah iya suka ce wani lokaci ne ya ce hina ta koma tuƙamu sala ilan sirafin minha daga lokacin da aka tsayar da sallar juma'a har a gama wani ra'ayin farko kenan wanda ya fi inganci ra'ayi na biyu shine maganar bayan la'asar din nan to a cikin maganganun nan guda biyu ma wannan ya fi ƙarfi wannan ya fi sauran duk ƙarfi na farkon ya fi wanda muka faɗa wannan kuma shi kuma a cikin waɗannan ƙaulen ɗin shi kuma arjah shi ne fi inganci magana cewa bayan la'asar nan ne an ruwaito daga abu huraira an ruwaito daga imam ahmad an ruwaito daga mutane da yawa cewa lalle annabi ya faɗa ranar juma'a akwai wani lokacin da bawa bai zai gushe ba yana addu'a yana roƙon allah duk abin da allah ya bashi duk abin da ya samu dama ya roƙa in dai ya dace da wannan lokacin Allah ya karba aka tambaya annabi ya ce hiya ba da lasri kamar yadda Abu Hurairah kai ya ruwaito bayan la'asar ne so jama'a ranar juma'a bayan la'asar kada a yi sakaci da ita kamar yadda sauran lokutan ma kar a yi sakaci da su duka in kun gane waɗannan maganganun duk da suka kawo mana suna so su ƙarfafa mana zancen da ya gabata ne na bayani da aka mana akan falalar ranar juma'a din nan cewa musulmi ya kamata ya himmatu da ita bayi da wata ranar da ta fita ke za ga duk lokutan nata an ware an ce akwai falala a ciki in ba can ba can in ba can ba can tun daga fitowar alfijir din ranar juma'a ake ta gaya ma akwai yiwuwar akwai samun wani falala a wannan lokaci kai wannan rana akwai albarka a cikinta akwai albarka kwarai da gaske so da yawa malamai sun inganta wannan akwai hadisai da yawa da lokaci bai zai bari mu ambato su ba amma dai lalle sun inganta wannan magana ta cewa a kula da bayan la'asar a yi addu'a a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala cikin abubuwan da Allah yake banci ranar juma'a da su abu na 21 a can karatunmu na baya na wancan satin kenan a cikin ranar juma'a wato akwai sallah wacce Allah ya fifita ta ya zaɓe ta cikin sauran salloli kun gan lura sallar juma'a daban ce ai to saboda ranar juma'a ne sallar azhar farilla ne sallar la'asar farilla ne asuba farilla ne to ga wata ga wata sallah da aka ware ta ita salloli ma ana yin su a ɓoye ne amma ita aka ce a yi karatunta a bayyane kuma aka ce raka a biyu za a yi ita ce sallar juma'a wannan a duk sati gaba ɗaya babu wata sallah in ba ita ba ita kaɗai ne keɓancewa adadin nan akwai wata manufa sannan kuma ba kowa yake yin ta ba cewa aka yi sai wanda yake mazauni tsayayye kaga wannan shi ma wani falala ne um, an kawo nassoshi masu tarin yawa na tsoratarwa ga wanda ya kaurace wa sallar juma'a bai yi ba irin nassoshin da aka yi magana akan wanda ya yin juma'a zafin su ya fi nassoshin da aka kawo akan wanda ya yin sallar lasar kun san muna da nassi a hadisi an ce mana sahihi cewa duk mutumin da ya bar la'asar to in za ka iya kwatanta hasarar da ya yi to kamar mutum ne da ya yi hasarar duk dukiyarsa da iyalansa gaba daya la'asar kwaya daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tuna dukiyar mutum da iyalinsa gaba daya ya rasa komai to wannan ne ake kwatantawa ma la'allahu ko za a ce ya kusa ya daidai da wanda ya rasa ne la'asar to amma duk da haka barin juma'a hadarinsa ya fi na barin la'asar akwai hadisai da suka zo ingantattu riwaya imamu tirmizi da sauran malamai cewa duk wanda ya bar sallar juma'a ta hawunan man taraka talata juma'in ta hawunan dan sakaci ya jera juma'a guda uku ya bari to Allah ya zai jimke zuciyarsa ta zama irin zuciyar munafukai ana jiye masa tsoron ya mutu yana munafiki kuma ma an ce ma alama ne ma ta munafurci kawai kana so ka gane waye munafiki za ga yana jera jumo'i baya yi shi sa ya zo a wata riwayar ma cewa ka yi duk wanda ma ya bar juma'a ɗaya ma sai ya yi sadaka ya je ya ɗauki kuɗi zinari guda ya sadaka idan talauci ya hana shi ko rabin dinari ya je nema ya sadaka haka abu dawo da sai suka ruwaito ruwayar Qudama ibnu Wabra daga Samurata ibnu Jundub da sauran malamai musulmi gaba daya sun yi ijma'i cewa juma'a din nan fardu ayin ne fardu ayin kamar ya fardu ayin ma'ana farilla ce ta tilas tilas kowa tana kansa wani baya dauke wani ko da yake akwai wata riwaya da aka yi ruwaito ana cewa imamu shafi ya ce fardu kifaya ne amma magana tana da rauni kuma mummunar fahimta ne aka yi wa magana imamu shafi'i amma lallai imamu shafi'i baya da ra'ayin cewa juma'a fardu kifaya ce kenan fardu aini ce an ce fardu aini kuma kun sani dole ne kowa sai yi a cikin sallar juma'a akwai huduba da aka keɓance huduban nan an ce a yabi Allah a ciki a godewa Allah a ciki a yi kalmar shahada a ciki a yi salatin annabi a ciki a tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma musulmi duk juma'a a tabbatar musu da ba abin bauta da cancanta sai Allah ci kadai kuma a tunatar da mutane ranar tashin kiyama a cikin juma'a juma'an nan a hudubar juma'a wannan babu wata rana da aka keɓance ta da wannan ayyuka in ba ranar juma'a ba kuma a yi musu wasiya su mutane da abin da zai ƙara musu kusanci da Allah duk ranar juma'a a yi musu wasiya kar a gaji kuma a daɗa tunatar da mutane falalar aljanna ta Allah duk a ranar juma'a kuma an ce a hana mutane a tsoratar da su wuta Allah da fushin Allah wannan shine manufar tara mutane ranar juma'a ko da wani zai tambaye ka me ake so ne wai a rinka gaya mutane ranar juma'a ko liman ya rasa mai topic din da zai hudu ba ana so a na farko a nuna mutane girman Allah a ranar juma'a a nuna mutane girman manzon Allah da darajarsa a ranar juma'a hudubar juma'a mana content na hudubar juma'a kenan jumlatan a dunkule a nuna mutane mutuwa a tunatar da su don wannan ranar ita ce ranar da Allah zai tashi kiyama a yi wa mutane bayanin ita alkiyama a rinka yi wa mutane bayanin wato azaba da ni'ima da aljanna kuma a rinka gaya mutane falalar da Allah ya tanadar du wannan a ranar juma'a kaga wannan topics ne da kawai kullum akwai abin da za a faɗa wa mutane wannan sai ranar juma'a ba a ce a yi asabat ba abu na ashirin da uku juma'a ce ranar da aka so shari'a ta yi ta kwadaitarwa mutum ya keɓance ta don wata ibada ta musamman ya keɓance ta don ibada ma'ana kamar nassoshi da suke ta magana akan ayi ibada ayi ibada a ranar juma'a wato sun fi yawa ibadar da za a yi ranar juma'a ta fi yawa shi yasa suka ce walahu ala sa'iril ayyami maziyya ranar juma'a tana da wani fifiko akan sauran kwanaki bi anwa'in min al ibadati wajiba wa mustahabba nau'i nau'i na ibadu na wajibci da kuma mustahabbanci a ranar juma'a akwai su da yawa sama da sauran kwanaki kowace al'umma da kuke gani Allah ya ware mata wata rana guda ɗaya al'umma kowace annabi kowace milla Allah ya ware mata wato wata rana wanda ya tafarraguna fihi lil ibada za su kadaita don ibada su keɓanci ubangijinsu su rage wasu shagulgulansu na duniya ba wai ka su yi shagalin duniya kwata-kwata ba a rage shagalin duniya a fuskanci Allah ranar juma'a shi yasa suka ce yawmul juma'a ce yawmu ibada ranar juma'a rana ce ta ibada ya kamata jikinka ya ji yau juma'a ne yawmu ibada a cikin kwanaki babu ya ita idan ka kwatanta ta da matsayi na watanni to kamar falalar watan ramadana ne falalar juma'a a cikin kwanaki kamar falalar watan ramadana ne a sauran watanni yaya kake ji in ramadana ta shigo to haka ake so ka rinka ji in juma'a ta zo dangane da sauran kwanaki a ciki ne aka ware mana sa'atu ijaba din nan da muka yi ta magana lokacin da Allah yake karban addu'a saboda falalatata kamar a cikin ramadana akwai lailatul qadri ranar wannan lailatul qadri kowa yana dagewa ya je masallaci ya roki Allah saboda mai Allah yana karban addu'a a ranar to kai ma duk juma'a kana da wannan lokacinka akwai lailatul qadrinka a cikin ranar juma'a shine wanda muka faɗa cewa mafi irin jayi an ce bayan la'asar din nan yana da muhimmanci da kuma in liman ya zauna akan mumbarin juma'a har a yi da sallah ka dage da ibada a ciki shi yasa duk wanda Allah ya taimake shi yana da lafiya ranar juma'a to yayi kokari ya ci moriyar wannan ranar da ibada kada watakila wata juma'ar ba za ta zo masa ba kamar yadda duk wanda ya zo watan ramadana ya dage da yin ibada a wannan wata na ramadana don watakila wata ramadanan ba da shi za a yi ba kamar yadda duk wanda ya je aikin hajji a wannan shekara ya dage da yin ibada a wannan hajjin don watakila baɗi ba da shi za a yi ba kamar yadda kuma duk wanda Allah ya ba shi lafiya a cikin kwanakinsa na rayuwa to ya yi amfani da kwanakin lafiyar kafin rashin lafiya ya same shi yawmul juma'ati mizanul usbuwa ita ce ranar ma'auni sikeli na sati ramadan shine mizanul am shine ma'aunin sikeli na shekara guda aikin bawa wal hajju kuma shine mizanul umr aikin hajji shine sikeli mizanin aikinka gaba ɗaya na rayuwarka so ba a sakaci da waɗannan abubuwan ko dai ramadan ko juma'a ko aikin hajji um, wannan rana ta juma'a ɗin abu na gaba kamar ranar idi ne daman idi ta a idi akwai sallah akwai ibada a cikin idi akwai farin ciki da ci da sha to ita ma yawmul juma'a yawmul salatin ne Allah ya ce ai gaggawa a je ai sallah ranar idi kuna zuwa ku yanka dabba to ranar juma'a sai Allah ya ce ku gada ku je masallaci a maimakon yankan nan ku je masallaci wannan sallah da za ku je ku yi sallah ku yi ta ibada shine ya tsaya a matsayin yanka da za ku yi to kaga me mai zuwa sallar juma'a a ya samu yin sallah ya samu kuma falalar kusantar ubangiji kamar da yanka wata dabba babu yankan dabba amma tafiyan an bashi a wannan matsayi ne shi sa manzo Allah ya ta bayani man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'ati as-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi sa'ati as-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqrana wanda ya je da gaggawa ya tafi a lokacin farko za a bashi ladan kamar ya ba da taguwa ne shine karraba badana tafiyan nan da za ka yi kamar ka ba da ka yanka taguwa ne kaga kenan a juma'ar ba a yankan amma an ba mu wani abu makwafin yankan tafiya din kaga ranar idi ta samu falala saboda akwai yanka ko to yanzu juma'a ba a yanka amma an ce mana zuwa da wuri a matsayin yanka ne idan ka je da wuri kaman kayanka taguwa ne idan ka je lokaci na biyu kaman kayanka saniya ne idan ka je lokaci na uku na ƙarshe kaman ka zo da rago ne mai ƙaho haka ake ta ragewa ake ragewa har zuwa lokacin da liman zai hau hudu ba yana hawa hudu ba mala'iku za su nannaɗe takardun da suke rubutawa shikenan sai su jalasu yastami'una zikra sai su zauna suna sauraron huduba da limamin garin ku yake yi kenan wannan huduba din kamar yadda muka bayani a ta mala'iku ma suna sauraron ainihin wato wannan huduba din to wanne ne a sa'atul ula din nan wai menene lokacin farko din nan waye wanne ne lokacin farko da aka ce in ka je za a je kamar an baka taguwa to shi ma malamai sun yi sabani magana guda biyu na farko suka ce a tun da an ce sa'atul ula ai farkon yinin ai farkon juma'a kenan ma'ana ana yin asubahi wanda ya tafi masallaci ya tafi tun da aka yi asubahi ya je fi sa'atul ula wannan shine sananne a mazhabar imamu shafi'i da imamu ahmad yan sammako wanda ya riga kowa zuwa da safe ta wasu suka ce gaskiya wannan hukuncin akwai tsanani a kai an ɗan tsananta a ce sa'atul ula ɗin nan sai an je da sassafe da suka ce abin da ake nufi bayan zawali ne rana tana yin zawali farkon lokacin nan haka suka ce a lissafin suka ce mina sa'ati sadisati ba da zawal don mu gane da wuri kawai mu ce rana idan ta yi zawali ba shine farkon azhar ba wannan shine ra'ayi Imam Malik da wani kauli cikin maganganun yan Shafi'iyya sun kafa hujjoji da dama suka ce ai annabi a hadisin cewa marraha malan ka ji ilimi marraha kun san maganganun annabi ana fassara su ne a bisa yanda suka zo man raha fi sa'atil ula to me raha din daidai yake da man zahaba a me yasa annabi bai amfani da man zahaba sai amfani da man raha da zahaba da raha da bambanci ba a cewa rawa a larabci sai in wannan lokaci ya kai dab da lokacin zawali ne asalin farkon rawa daga zawali ne kenan an zubar da yan asuba kenan ba magana sai wai wai kaje da asuba shine as-sa'atul ula suka ce ai annabi raha yace suka ce ar-rawahu la yakunu illa ba'da zawal shine muqabilul adu al-ghudu wanda yake ba zai yi ba sai al-ghudu kafin zawal ar-rawahu bayan az-zawal to annabi ya amfani da ar-rawah Allah ce guduwuha shaharun wa rawahuha shahar Qur'ani ma ya bambanta tsakanin rawah da gudu to marraha din nan kina ana nufin wanda ya tafi ya samu ko daidai lokacin azhar ya je da wuri tun irin sha biyu kenan haka su Imam Malik suka ce hujja ta biyu suka ce yau ai ba ma sai an sha wahala ba a je a bincika tarihin magabata na kwarai da suka san falalan hadisi da aiki da shi da asuba suke zuwa sallar juma'a a'a ana cewa dai suna zuwa da wuri amma ba a ruwaito cewa wai da asuba suke rigengeniya ba haka ne to me bambancin asubahin da azhar din suka ce a tarihin salaf ma ba da zawal ne suke ta kokari suna ta tafiya ba sa tafiya da yawa yawan su ba sa tafiya sallar juma'a bayan asubahi sai sun tashi sun kintsa sun je gona ma sun dawo ko sun mai amma dai suna tafiya da wuri kenan ana so a fassara maka man raha fi sa'a kaza dinnan ana nufin me daidai lokacin da rana ne ta dauki zawali shi sa imamu malik yace shi fa bai ma yadda ma da wannan sammakon da ake yi ba imamu malik yace sammakon da ake na ruwa ranar juma'a tun asuba yace bai yadda da shi ba yace walam nudrik alaihi ahlul madina mu ba mu tarar da malaman mu mutanen madina suna sammako suna zuwa sallar juma'a tun da asuba ba to kaga wannan malikancin yayi dadi kwarai da gaske ya sauƙaƙa wanda kuma zai da wurin alhamdulillah ba laifi su ma waɗancan din suna da hujjojinsu da suka yi ta faɗa babu lokaci da zamu yi tattaunawa dan ba shi bane almuhim dai ana kwadaitar da mutane a rinka zuwa juma'a da wuri sannan har yanzu daga cikin abubuwa masu muhimmanci a wannan rana ta ranar juma'a shine an so yin sadaka a keɓanci juma'a da yin sadaka sama da sauran kwanaki sadaka sadaka idan ka kwatanta sauran kwanakin sati da ita juma'a to an fi son yin sadaka a cikin sauran kwanakin a cikin juma'a sama da sauran kwanakin kamar yanzu misali in da ka gane ina so ka gane ka fahimci jawabin yanzu da sadaka duk sadaka sadaka ce ko amma sadaka a watan ramadana yaya ai akwai falala to haka sadaka ranar juma'a tana da falala kamar yin sadaka a cikin watan ramadan ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin zadul ma'adi yake cewa da idona na ga malami na shekul islam ibn taymiya ranar juma'a yana tanadan yan abubuwa na sadaka in zai fita sallar juma'a sai ya tattari ya ɗebo wasu 'yan kayayyaki haka na sadaka irin su gurasa irin su kuli-kuli irin su 'yan abubuwan da dai Allah ya hore masa ya ce ina kallon sa muna bin sa hanya a ɓoye sai ya rinka bi yana jefa mutane yana ba su sadaka ya ce kuma na ji yana cewa idan har Allah ya umarci mutane idan za su gana da annabi su ba da sadaka يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة idan za ku gana da annabi ku gabatar da qurbani sadaka yace to yanzu babu annabin sallallahu alaihi wasallama mu yanzu zamu je mu gana da Allah ne yace to ko ai wanda zai je ya gana da Allah min babi aula ya bada sadaka to ranar juma'a shekul islam ibn taimiyya kaga dai sune malaman musuluncin ko to tanadi yake juma'a ta zo don ya rinka bayar da sadaka ka allahu akbar sun yi mana nisa ta ko'ina yawwa in ana baka labarin ibadar su sai sai ka zubar da hawaye in ana baka labarin sallar su da ilimin su da kaza din sai su baka tsoro to yau idan an zo kusantar ubangijin ma sai ga suna gaba to an ga ibnu taymiya yana ba da sadaka ranar juma kuma almajirin sai yake bada ce a kohe na ga yake a kokoye amma yanzu gashi ya rawaito mana mun san cewa ga yanda ake to da Allah mu yi kokari mu yi koyi da magabatan mu irin wannan koyaya ne ne ko da ku alawa ne ledar alawa yaro karami in gaya ma an kana bashi alewa alewan nan ban sani ba ta kai ta kai kwabo ɗaya ko kwabo biyu ko sule ɗaya ko sule biyu ba ta kai ba eh jaka ɗaya naira ɗari da ashirin a jikin jaka ɗaya nan za a samu guda nawa akwai mai hamsin ka ji malamanta yana da yara ne yana ba su akwai mai hamsin kwaya hamsin akwai mai arba'in ya danganta ga alawar yanzu ba za ka iya ɗaukan leda alawan nan na magana akan talaka ne miskin naira ɗari wallahi ina gaya ma idan kana bawa yaro karami alawa wallahi a layin unguwarku idan ka zo ba wanda za su gaisa in ba kai ba ka duba dai alawan nan bata kai ta kawo ba amma yaron nan zai mutunta ka oba yaro da alawa kai da wahala ka samu yaro ka bashi alawa baya sha sam kisa kai yanzu a tunanin ka ce wai me amfanin minti da alawa ne kai a tunanin ka wata kila kai shekara uku ba ka sha minti ko alawa ba amma yaro fa baya rabuwa da ita in dai an jefa masa ita a jakar makaranta yana murna a ranar to ka duba yadda Allah buɗe mana hanyoyin samu na lada amma sai mu manta ka saye ta dan Allah sata aljihunka za ka tafi masallaci ka bayar ko ka taso a masallaci ka bayar wallahi bai fi karfinka ba alawan naira ɗari ɗari da ashirin ga makarantar islamiyya a kusa da ku ga makarantar firamare a kusa ga yaranka ga yayan yayanka ga yayan abin ɗinka ga ƙannanka to wani babban ma kaɗa miƙa mai alawa ai zai karɓa wallahi zai karɓa to ibnu taymiya yana yi yan ahlus sunna mu yi kokari mu dabbaga ina fata ana fahimta ranar juma'a rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala yake tajalli ga waliyansa muminai a aljanna me nake nufi ita ce ranar da ake ganin Allah a gidan aljanna babban karatu kenan ana ganin Allah amma ranar juma'a yake bayyana kansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ranar juma'a ake ganin ubangiji a cikin gidan aljanna yan wuta ba za su gan shi ba Allahu akbar Allahu akbar wanda ya fi kowa kusa da liman shi ne fi kowa kusa da Allah ranar alkiyama a gidan aljanna an zo ganin Allah iya kusancinka da sahun liman iya kusancinka da ubangiji ranar alkiyama idan har za ga Allah in baka zuwa masallaci da wuri a can ƙarshe kake to an zo wajen ganin Allah ma dai zaka ganshi amma kuna ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da Allah ce waladaina mazid bayan ya ba da yan aljanna abin da ya ba su yace kuma muna da mazid muna da ƙari yasa Abu Ubaida yake cewa Abdullahi yana cewa Abdullahi da Mas'ud sariyo ila juma'a ku yi gaggawan zuwa juma'a ku ringa zuwa masallacin juma'a da wuri fa inna allaha azza wa jalla yabruzu li ahli aljannati fi kulli juma'a fi kasibin min kafur saboda duk juma'ar duniya a kiyama a aljanna Allah yana fitowa yan aljanna su ganshi akan wani tudu na kafu turaren kafu yace suna kasancewa fayakununa minhu fil qurbi ala qadri tasaru'ihim ila al-jumu'a kusancin bayi da Allah a gidan aljanna a wannan ranar bisa gwargwadon zuwan su masallaci da wuri iya gwargwadon gamuwarsu da Allah da haɗuwarsu da shi Allah zai musu karamomi ya zantar da su karamomi da ba su taba gani ba da ba su taba ji ba daga nan sun ga Allah kuma Allah ce to ku koma gurin iyalanku ku koma gidajenku ku je ku zauna ku huta inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un Allah ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da abin da suke so duk abin da mutum yake so aljanna akwai waladaina mazid akwai ma ƙari muna da ƙari ma ƙarin shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace Allahu akbar Abdullahi sai ya shigo masallaci sai ya shigo da ya tarar da wasu mutane guda biyu sai ya ce rajulani wa ana salis in ya shai Allah yubarik fi salis mana ana ba da labarin mutane ya ga mutum kaza da mutum kaza da mutum kaza ya layan lissafa mutane da suka haɗu a cikin wannan masallaci imam al-haisami ya ruwaito wannan hadisi a cikin majma'i zawaid da imam tabarani a cikin mu'jamul kabir Allah musu rahama akwai wasu maganganun akan wannan riwaya din ba wannan ba babu lokaci za mu faɗe su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani cewa akwai wata rana da ya ce yawmun mashhud zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wannan ranar ita ce ranar da mutane za su haɗu wa zalika yawmun mashhud malamai sun fassara yawmun mashhud din nan ita ce ranar juma'a kenan Allah ya rantsuwa da wannan rana yawmun mashhud ranar juma'a ita ce ranar da sammai da ƙasi suke girgiza da duwatsu da koguna suke karkada da halittu ga baki ɗaya banda mutum da aljan kamar yadda aka ruwaito da yawa cikin maganganu da hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani saboda me saboda girman wannan rana da matsayinta da darajarta ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya tanadar wa wannan al'umma gaba ɗaya ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummomi kuma suka bace ba su same ta ba ahlul kitabi kenan kamar yadda yazo cikin sahih bukhari yace babu wata rana ma tala'ati shamsu wala gharabat ala yawmin khairin min yawmil juma'a Allah bai taba yin wata rana da ta fito rana ta fito a cikin ta ko ta faɗi ba irin tafi alheri tafi juma'a alheri annabi ya ce hadana Allahu lahu Allah ya shi zaba mana wannan rana wa dalla nasu anhu sauran mutane ba ba su juma ba yanzu duk wannan bayanin da muke ta yi mutanen yahudu nasara duk ba su da juma'a din nan ba su samu wannan falala ba Allah bai ba su ba ya ce duk sauran mutane kuma biyayya za su yi gare mu yahudu suna da ranar asabat nasara suna da ranar lahadi mu kuma kawai Allah ya ce mana ga juma'a ku duba falalar juma'a khairu ayyamil usbu' juma'a ita ce ranar da tafi kowace alheri kamar yadda shahru ramadan shine khair ashhur kamar yadda muka yi bayani shi ma da hadisai ingantattu akan wannan akwai wata magana malam mai mai ban mamaki kwarai aka ce ranar juma'a duk matattu duk waɗanda suka mutu duk ranar juma'a ana matso da rayukansu zuwa kaburukansu ka san ai ana ɗauke ran mutum ne ko a dawo da shi a mai tambayoyi kuma a ɗauke ran sai ci gaba da zama Allah cikin hukuncinsa da yadda ya tsara ko jin daɗi ko masifa Allah kiyaye mu to duk juma'a ana matso da rayukan kamar a tashi kiyama kun gani duk juma'ar duniya sai a matso da rayukan kamar a tashi kiyama malamai suke cewa wannan matsowar malamai suna cewa har takan kai ga Allah yakan sanar da su ga waɗanda suka kawo musu ziyara ranar juma'a sun je sun musu ziyara ranar juma'a sun musu addu'a ranar juma'a sun musu sallama a ce ga su ga su ga su ga su ga su wannan ranar juma'a kaɗai suke samun wannan falala su mamata da suke kwance a cikin kaburukansu wannan idan yana nuna mana wani abu a duniya da lahira juma'a tana da matsayi a duniya da lahira juma'a tana da matsayi ibn qayyim ya kawo waɗannan maganganu a cikin littafin ar-ruh yana da wani littafi kitabun ruh in an samu dama ɗaliban ilimi a je a duba da wani littafi da ake kitabul qubur na ibn abi dunya Allah ya musu rahama duka ranar juma'a an karhanta an ki a keɓance ta da azumi duk wannan falalarta ta kuma to ba a ce kuma a keɓance ta ita kare da yin azumi ba wannan an ruwaito da yawa daga malamai haka imamu ahmad ya yi ta faɗa shi ma an gaya masa ya maganar azumi ranar juma'a ita kaɗai ya ce eh ana so ya azumi amma kar a keɓance ta dan kada a kafa wata ibada sabuwa da annabi bai ci ai ba sai dai illa an ya kuna fi siyamin kana ya sumuhu ahadukum ɗayan ku ya saba yana da wani azumin su da yanayin na wuridi da ya saba yana yi ya yin juma'a amma kawai saboda juma'a ne mutum ya keɓance ta ce bari ya juma'a ya azumi a ciki a'a wannan an haramta haka kada mutum ya yi da gangan ya ganganta yin azumi don neman falalar juma'a kaɗai shi kuma nasi bai ci ai ba amma imamu malik da imamu abu hanifa suka ce ka iya yin azumin ka normal kamar yadda kake azumin kowace rana za ka iya ɗaukan azumi ma ka yi imamu malik ya ce lam asma ahadan min ahli ilmi wal fiqh wa man yubtada bihi yana an siyami yawm al-jum'a Usiyamu Hassan ya ce ni ban taba jin wani malami da ake koyi da shi ba ya hana a yi azumi ranar juma'a abinda aka hana a keɓance amma normal azumi yau da gobe mutum zai iya yi ya ce ni na ga masu cikin malamai na ma suna yin azumi ya ce kai akwai wani ma da na gani ma yana kirda da juma'a yana in ji imamu malik sai dai wannan ijtihadi ne ba nassi bane ba da yawa malamai sun faɗa ba a samu nassi karara da ya ce a keɓance juma'a da azumi ba duk wannan falala da matsayi da daraja da take da shi ranar juma'a ita ce ranar da aka ce a haɗa mutane a tunatar da su kiyama shi sa kullum juma'an duniya Allah ya shar'anta wa annabinsa ya rinka karanta musu ayoyi da suke da alaƙa da tashin alkiyama a ranar juma'a musamman a sallah subahi kamar yadda mun yi bayani da ku dalla-dalla malam ya ce faslun fi hadiyi sallallahu alaihi sallama wannan fasali ne da yake magana akan shirin manzon Allah fil idaini dangane da sallar idi guda biyu za mu fara shi amma na san sai wani sati dole mu abin nan wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al idaini fil musalla wa huwa alladhi ala babil madinati ash-sharqi alladhi yudau fihi mahmilu al-hajj ولم يسل العيد بمسجده إلا مرة أصابه مطر إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود وكان يلبس أجمل ثيابه ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ويأكلهن وترا وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المسلى فيأكل من أضحيته وكان يغتسل للعيد إن صح وفيه حديثان ضعيفان لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة مع شدة اتباعه للسنة وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل نصبت ليسلي إليها فإن المسلي لم يكن فيه أو فإن المصلى لم يكن فيه بناء وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من يتبع من, من, من بيته إلى المصلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإهرام بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة malam ya ce wannan fasali ne da zai mana magana akan shiriyar annabi dangane da sallar idi yanzu mun gama da juma'a ko to yanzu kuma za mu shiga harkar sallar idi idai ni guda biyu juma'a karamar idi ce mun yi bayani a kanta to yanzu kuma za mu shiga idai ni idin babbar sallah idin karamar sallah me annabi ya karantar da al'umma su yi idan an baka wannan jakar to kama an koyar da kai complete abin da annabi yake a cikin idi sai ka ɗauka ka je kai ta aiki daman so ake ka rayu kana bauta wa Allah da bin annabi alaihi salatu wassalam wa kana yusalli al-idaini fil musalla na farko dai sallar idi ana yi ne a wani masallaci na waje ba masallaci ginanne ba kun san muna da masallatan juma'a mu aiko to sallar idi sunnar annabi yana yin ta ne a wajen gari ba ginannen masallaci da ake juma'a ba wannan musalladin shine wani wuri da yake nan a babul madina a sharqi sunan guri ne babul madina sharqi shi nan wata kofa ce idan ba gane gurin ba shine nan inda alhazai in suka zo suke dan ajiye kayayyakin su a wurin yanzu idan ka taho daga babu salam ayan san babu salam in ka kalli alƙiblar masallacin annabi hannunka na dama ƙofar farko ta hannunka na dama in ka fita ita ce babu salam ita ce babbar ƙofa to a gabanta haka akwai wasu 'yan masallatai irin na tarihi din na da to anan ne ake cewa ana yin kusan nan ne ake cewa ana yin sallar idi a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai kuma ana sallar jana'iza a wurin wajen masjidul gamama annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin sallar idi a cikin ginannen masallacinsa ba sai sau ɗaya shi ma ruwan sama ne ya sauko amma ya ce in sabatal hadisu da mu zo mu tattauna daga baya malam ibn qayyim ya ce hadisi yana nan cikin sunan abi daud malamai sun ce da'ifi ne da ibn majah shi ma ya ruwaito shi albani ya raunana wannan hadisin ba lokaci sanatul kalam al hadis insha Allah lahiqan abu na gaba annabi yana sanya kayan da yafi kowanne kyau sallallahu alaihi wasallama idan zai je sallar idi wa kana yalbasu ajmala siyamahu mafi kyau kenan wannan yana nuna mana duk wanda zai je idi musulmi dan nuna wa Allah godiya da farin ciki ka nemi ajmal siyam ba aghla siyam ba fa ba wanda yafi kowanne tsada ba ko da ke mu yanzu zamani ya nuna kenan wanda yafi kowanne tsada shi yafi kowanne kyau ko watakila watakila kuma ba haka bane zai iya shan bamban ko almuhim dai mutum ya nemi suturar da tafi kowace kyau inna allaha jamilun yuhibbul jamala ana son ado ana son kwalliya shi za ka ce ko juma'a za ka je ka sanya kaya masu kyau ajmal siyab fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ba tsoron Allah bane ba takawa bane ba mutum ya rinka tafiya a cikin lalatattun kaya karka taba tsammanin wannan yana kara maka wani matsayi sama da wani wani zai sa gizna kuma sai ya riga ka shiga aljanna in ka yi wasa kwarai da gaske ka dage da ibada ka kusanci Allah karka zo ka saka tsohon kaya ka ce wannan tsohon kayan shine yake nuna kai kafi kowa a wajen Allah ba haka bane ba haka bane ba haka bane yace wa yakulu fi Eid al-Fitr qabla khurujihi tamarat a Eid al-Fitr wato idin karamar sallah idan zai fita yana cin yan dabine shine tamarat dan a nuna maka ba a son yin azumi kafin aje sallah kuma duk wanda yake zuwa yana sallar idi da azumi a bakinsa dan bid'a ne kuma ya saba wa sunna dan akwai yan bibiyar lissafi to ba laifi tunda dai an ce ayi sallah mu dai zamu idan kada a gari a ce bai yi sallah ba sai ya wanka ya saka rigarsa da azumi a bakinsa ya je sallar idi wai an raba kafa haramun ne ya azumi ranar sallah tunda ku kai yadda wannan ranar ranar idi ne to haramun ne yin azumi ranar idi duk wanda ya dauki azumi ranar idi karama ko babba ko azumin kafara ne ya saba Allah dan akwai yan kewaye kewaye haka yan kewayo mana in ma dai tariki ce ma ko daidai ba a ga watan ba dai su dai daman shi yayi azumi a ranar wannan saba sunna ne to yana dan cin yan dabinai kaɗan haka wuturi ka ruwaito sai ya tafi ne za ga mutanenmu yanzu suna sai da alkama suna dan haɗiya ko wani abu to abin da aka ce dai dabinai annabi yake ci sallallahu alaihi wasallam amma su ma masu cin alkama suna ci ne dan a nuna ma dai ba ana so dai a dan ci wani abu dai to wataƙila ban sani ba ko alkama tana da wata falala ne wataƙila in ka samu kwaye gero ma ka watsa biya yi ƙwarai da gaske ko me ba to kuma yana cin su witran mara amma a babbar sallah wa amma fil adha fa kana la yat'amu hatta yarja ila min al musalla a babbar sallah shine yake dan gajeren azumi baya cin abinci sai ya dawo daga sallar idi kaga shine yake dan gajeren azumi a wata riwaya aka ce an yanka masa a cikin naman dabbarsa da ya yanka shi ya ci to ka kai da baka da abun yanka kaga bai shafe ka ba kenan wa kana yaktasilu lil idi annabi yana yin wanka in zai je idi malam ce in sa'a amma fa akwai alamar tambaya ko ya inganta ya shi dai ya san akwai hadisai guda biyu za'ifai um, wa fihi hadisani za'ifani hadisin farko imam ibn majah ya rawaito shi riwayar abdullahi ibn abbas albani yace da'ifi ne fi sunan ibn majah na biyu shi ma ibn majah ne rawaito shi a riwayar al-fakih ibn sa'ad shi ma albani yace maudu'i ne ma shi zamu zo mu tattauna akan waɗannan hadisai da magana akan hukuncin wankan sallar idi insha Allah to amma dai ya tabbata daga abdullahi dan umar tare da mutum ne mai tsananin bin sunna Abdullahi dan Umar a cikin sahabbai an ce ma wa yake da tsananin biyayya ga sunna annabi an kace Abdullahi dan Umar to sai kai fatiha to an tabbatar yana yin wanka sallar idi haka Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta da Imam Luwayhaqi a cikin Sunan Kubra kuma aka ingantar da riwayar yanzu muna bin bashin yaya maganar ingancin annabi yana yin wanka ga dai Abdullahi dan Umar ya tabbata yana yi to shin annabi yana yi ko baya yi to sai kuma maganar tafiya aka ce yana tafiya mashiyan a kafa wa kana yakhruju mashiyan da kafa yake tafiya idi su malaman fiqh suka ce matukar mutum gidansa ba nesa yake da masallacin idi ba to ya taka ya je da kafa shi yafi alheri akan ya je da abin hawa amma in mutum nesa yake zai iya hawa abin hawa in ko zaka motsa jiki to yayi kyau kwarai da gaske ka zuba ka ci tafiya da wuri ya ce wal'anazatu tuhmalu baina yadayhi ana tafiya da sanda annabi yana da sanda anaza fa idza wasala idan ya isa wurin da zai sallah nusibat li yusalli ilaiha sai a kafa wannan sanda din da ya sallah yana kallon a matsayin ta na sutura shine zaka ga akram kallah shine zaka ga sarakunan yawanci suna tafiya da sanda haka wasu zaga akwai sanda a hannunsu ba wai ta gurguntaka ba ne ƙasaita ce da koyi da sunnar annabi in sun yi da wannan niyyar kaga ko ba komai za mu ce kenan annabi yana da tasiri a masarautunmu to a rike sanda dai a yi koyi da shi sauran al'amura kuma sai a hankali Allah ya rubu a ciki akwai bayani anan amma ba lokaci to annabi yana tafiya da sanda so yace fa innal musalli lam yakun fa innal musalla lam yakun fihi bina' yana kafa ta a matsayin sutura saboda a lokacin almusalla din filin sallar idin babu gini ba gini a wannan lokacin da haka fili ne fawo kuma annabi ya kafa sharaɗin yin sallah a wannan yana daga cikin wajibabban abubuwa sallah a kafa sutura so insha Allah za mu dakata a nan wani sati sai mu fafata mu gani mu yi tafsirin abubuwan abinda muka faɗa daidai Allah da muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh